assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cigaba da karatun littafin risala muna cikin babul fara'idi babi mai bayani game da ilimin rabon gado ya ce wa mirafil uktilil ummi gadon uwa li'ummiya gadon yar uwa mace li'ummiya yar uwa wadda uwa ɗaya an ka hada da ita ita ce la'ummiya wal akhi lil ummi da kuma dan uwa namiji lil ummi wanda uwa ɗaya an ka hada da shi gadon su sawa an daidai wa daida yake kenan su yan uwa lil ummai mazan su da matan su gadon su daidai yake mi an ma'ana ba irin gadon sauran mutane ba ne da ake cewa a raba lizzakar mithla haddil unsayeni a su daidai wa daida yan uwa li'ummai suna da rabo biyu in mutum guda ne sai a bashi sulusi in suna da yawa sai a basu sulusi to in an ka ba su sulusi in maza da mata ne ba a cewa namiji na da rabon mace biyu a za a raba daidai wa daida maza da mata shi an ma'anar sawa'an gadon su daidai wa daida yake me gadon dan uwa ko yar uwa a sudusu li kulli wahidin sudusi shi ya tabbata ga kowane daya kamar yadda Allah yake cewa wa in kana wa in kana yurafu kalalatan eh aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun sai ya ce fa li kulli wahidin minhum as-sudus in ya zan shi mamacin za a gade shi ne kalala kalala shine mutumin da ya mutu bai bar iyaye ba bai bar yaya ba yan uwa za su gade shi to walahu akhun yana da dan uwa guda aw ukhtun ko yar uwa guda to yawan sai Allah ya ce dan uwa ɗaya bai bayyana wani dan uwa ba sai malamai sun ka yi ishtihadi sun ka ce nan ɗan uwa ummi Allah ka nufi mi a dalilin su saboda kahin nan can baya Allah ya yi magana game da gadon yan uwa sai an ka ce to ashe kenan mun fahimci waɗanga yan uwa da sun ka zo da ba ummai ake nufi wallahu akhun in yan mutu matsayin kalala bai da iyaye ko yaya ya ba dan uwa guda namiji a uktun ko ya uwa mace fal kullu wahidin minhum masu sudusi ya tabbata ko wani dai in namiji ne a bashi sudusi in ma mace ce a bata sudusi wa in kanu akthar min zalika in yan uwan da ya bari la ummai sun hi guda sun kai biyu zuwa sama to eh fahum shuraka'u fi thuluth sai Allah ya ce za su yi tarayya kaga yace shuraka'u za su yi tarayya fi thuluthi ga sulusi a ba sulusi su yi tarayya kaga Allah bai ce lizzakar mislu haddal unsayni ba duk cikin magada yan uwa ummai su dai za su yin gado sawa'in bi sawa'in mazan su da matan su babu lizzakar mislu haddal amma in bancin duk inda maza da mata sun ka hadu to za a raba gado ne lizzakar mislu haddal unsayni muna tare to shi an ma'anar wa mirathul ukhti lil ummi gadon yar uwa lil ummiya wal akhi lil ummi da dan uwa lil ummi sawa'an daidai wa daida ne as-sudus abinda an gadon shine sudusi li kulli wahidan ga kowane daya dan uwan lil ummi in namiji ne haka za a bashi in ma mace ce haka za a bata wa in kasuruto amma in sun yawaita sun wuce mutum guda suna da yawa fa thuluth bainahum to sulusi ya tabbata tsaka sai a ba su sulusi shi afahum fahum shuraka fi thuluth za su yi tarayya ga sulusi azzakar wal untha fihi sawa'un da namiji da mace cikin sulusin ga daidai wa daida suke ba a rabawa lizzakari mislu haddal unthayayn na fatan muna tare wa ya hajji buhum anil mirathil waladu alwaladu ɗa wa banuhu da ‘ya'ya na jikoki kenan wa ya hajji buhum yana sha makanci ‘yan uwa la'ummai anil mirathil daga gado in ga ɗa ɗan uwa kowane iri ne ko shaƙiƙi ne ko la'abi ne ko la'ummi ne in ga ɗa ba ya gado sai dai ya yi kuka ya rasa ɗan uwa haka in ga jika ya tsaya matsayin uba ne ya tsaya matsayin dan mamacin shi ma jika ya sha makance yan uwa ko wadan mai iri shakikai ko la'ubai ko la'umai daga gado wal abu hakan ga uba ya sha makance yan uwa li ummai wal jaddu lil abi da kaka na gefen uba don kaka namiji na gefen uwa baya da gado mun yoshi baya ko sai dai kakanya mace uwar uwa ita adda gado amma kaka namiji na gefen uwa baya gado kaka namiji na gefen uba shi da uba da kaka na gefen uba duk waɗannan sun sha makance yan uwa al'ummai wal ahu dan uwa in yake banta yarithul mala kullahu yana gada dukiya dukkanta dan uwa mutun ya mutu bai ba kowa ba illa dan uwansa dan uwan shaqiqi ne ko la'abi to me gadon dan uwan sai ya asibci sai ya kwashi dukiya duka idan farada in ya kadaita in ya zan shi kadai ne kana shaqiqan dan uwan ya kasance shaqiqi ne aw la'abin ko la'abi la'abi yana gado in babu shagi amma in ga shaqiqi la'abi sai dai yayi kuka ya rasa dan uwansa shaqiqi ya sha makance shi to idan dan uwa namiji ko da guda ne yake banta ba mai gado mamaci ya mutu shi ɗaya bari sai ya kwashi dukiya wa shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi ya hajjibul akhal lil'abi yana sha makanci ɗan uwa la'abi in ga ɗan uwa shaƙiƙi la'abi baya da gado wa in kana akhun wa ukhtun to in wanda mamaci ya bari ya kasance ɗan uwa namiji ne da ƴar uwa mace ya bar yan uwa biyu namiji da mace fa aka tharu ko fiye da haka nan shaqa'iq shaqiqai ne yan uwan aula abin koko yan uwa ne la'ubbai in babu shaqiqai to fal malu bainahum dukiya tana tsakanin sai su kwashi dukiya su tai su raba tana tsakanin su lidhakari mithlu haddal unthay sai su raba kwatancin rabon mace biyu shi ya tabbatar ma namiji guda kaga yan uwa kenan suna asibci dan uwa namiji yana asibci amma yar uwa mace ba ta asibci wa in kana ma al'akhi in ya kasance tare da dan uwan du sahama akwai wani mai rabo kamar mata kamar uba mm kamar uwahe tunda in ga uba dan uwa bai gado in ya za akwai wani ma'abuci rabo tare da dan uwa buda'a sai a fara bi ahli sahami da ma'abuta rabo sai a fara hiddan masu rabo rabon su wa kana lahu ma baki abinda ya rage sai dan uwa ya kwashi muna tare wakadhalika tamkar hakan ga yakunu ma baqiya abinda ya rage yana kasancewa lil ikhwati ga yan uwa maza wal akhawati da yan uwa mata hakan sanda duk dai mamaci ya mutu ya dan uwa namiji ne ko mace ko zuzai yawa to inda ga wasu masu rabo to sai a fara hiddama masu rabo rabon su abinda ya rage sannan sai a lidakar mithlu hadal unta sai su raba kwatancin rabon mace biyu shi ya tabbatar ma namiji fa yalla bai baka shay'un to yanzu an ce su yan uwa su dakanta a hiddama masu rabo rabon su ko to ko da an ka hiddamma masu rabo su an hiddamma uwa an hiddamma mata an hiddamma wa to fala eh fa in lam yabqa shay'un in komi bai rage ba da an ka hiddamma masu rabo su ƴan uwa suna can suna jiran kwashi abin da ya rage da an ka hiddamma fa in lam yabqa shay'un in ba abin da ya rage fala shay alawun shikenan sai su dauki girma ba ba su da komi ya ka su su yi kuka sun rasa dan uwa muna tare illa an ya kuna fi ahli sahami sai dai in cikin ma'abuta rabon nan waɗannan da an ka hiddan marabo in ya kasance cikinsu akwai ikhwatul li'ummi yan uwa na gefen uwa yan uwa li'ummai ba an ba su rabonsu ba kadawar thulutha sun gadi sulusi an ba su sulusi in sun wuce mutum guda ko wa kad baqiya akun shaqiqun ga dan uwa shaqiqi ya rage au ikhwatun koko yan uwa zayyawa shaqiqai sun rage zukurun maza ne au zukurun wa inafun ko maza da mata shaqaiqu shaqiqai ma ahum tare da su yan uwa li ummai to nan fa yushare kuna kulluhumul ikhwatu lil um sai dukkan su ƴan uwan ga shaƙiƙai da na tashi tuta ba ba samu komi ba sai su koma can sai su tai su yi tarayya da ƴan uwa li ummai ga sulusin nan nasu a raba tare da su tunda ai sun hada me sun ka hada da al'ummai uwa don haka su ma ai wasu guda sai su can a ci rabin yan al'ummai tare da su muna tare ina yake fa yusharikuna kullum sai dukkan su ƴan uwa shigikai ƴan sun kai sunawa sai su yi tarayya da al-ikhwatu lil ummi ƴan uwa li ummi fi thuluthayn ga sulusun su su ƴan uwa li sulusun da ƴan uwa li ummi sun kaci sai shigikai tun da ba su samu komi ba sai su su yi tarayya da ƴan uwa li ummi fa yakunu bainahum sai shi sulusun ga ya kasance tsakanin su bisawa daidai wa daida ba al-dhakar mithlu hadhal unthayn wahiyar faridatu wannan rabon gado inda yan uwa shaƙiƙai in ba su samu komi ba su koma su yi tarayyar sulusi da yan uwansu li'ummai wannan rabon gado allaci tusamma almushtarika ita ce malaman rabon gado malaman fara'ili ke kira almushtarika in ka zo wurin interview an ka ce me gado mushtarika sai ka ce gado inda yan uwa shaƙiƙai ke tahiya su yi tare da yan uwa la'ummai ga sulusun yan uwa la'ummai shi ne mushtarika sai a ce very good shi kenan kaci muna tare walau kana man baƙeto da waɗanda sun ka rage sun kasance ikhwatan la'abe yan uwa ne la'ummai ba shaƙiƙai ba yan uwa la'ummai na dama babu shaƙiƙai yan uwa la'ummai na sun ka rage to kuma sai ya za an ka yi rabo masu rabo sun ka canye yan uwan ga ubbai ba su samu komi ba lam share kul ikhwati lil ummi yan uwa li ubbai ba za su yi tare da yan uwa li ummai ba ga sulusin su dan mi li khurujin saboda fitar su su li ubbai li abbai an waladatul ummi daga yahuwa ba su yi tare ya uwa da wadancan ba abin da yasa shige kai sun ka iska mu saboda uwar su guda to kaga sun yi tare ya uwa to da su ta tutar ba bari a ta yi araba sulusi da su amma kaga li'ubai su uba suka hada da mamaci ba ba don haka ba su koma inda in sun in ba su samu koyi ba cikin rawa ba su koma inda li'ubai su ci muna tare wa in kana man baqiya in ya zan wanda ya rage ya kasance uktan yar uwa mace ce aw akhawatin ko ko yan uwa mata li abawaini waɗanda anka hada iyaye biyu da su ya anka ce abawaini shaqiqai kenan an hada uwa da uba to in waɗanda sun ka rage sun kasance yar uwa mace ce ko yan uwa mata shaƙiƙai auli abin koko la'ubbai to u'ila lahunna sai a yi auli gare su wata dubara ta ta malaman fara'ili sai zuwa gaba za ku fahimtar ta dubara ta dukiya tana kaza sai a ce a ƙara kaza ƙarin na iska ɗaya na saboda dai a samu dai wani abu ya fito ina fata kun fahimta wa in kana min qibalil ummi akhun wahidun idan dan uwa guda ya kasance au uktun ko yar uwa guda mace ta kasance min qibalil ummi ta gefen uwa dan uwa li ummin ko yar uwa li ummin mutum guda ne lam takun mushtarikatan bata kasance mai yin tarayya ba bata zan wanda ake tarayya da ita ba wa kana ma baqiya lil ikhwati abinda ya rage ya kasance na yan uwa in kanu zukuran in su yan uwan sun kasance maza ne au zukuran wa inafin ko maza da mata wa in kunna inafin in yan uwa sun kasance mata ne li'abawai ne na gefen iyaye biyu yan uwa mata ne shaƙiƙai aw li'abin koko na gefen uba yan uwa mata ne li'ubbai to u'ila lahunna sai ayi auli gare sai a ƙara dukiyar da za su samu wani abu wal akhu lil abi dan uwa lil abi ka shaƙiƙi kamar shaƙiƙi ne fi adam shaƙiƙi in babu shaƙiƙi sai ya tsaya matsayi ne amma in ga shaƙiƙi to sai dai ya taya kuka ya rasa uwa bai da shaƙiƙi ya sha makance shi illa fil mushtarika sai dai gadon can da mun kayo mushtarika inda yan uwa shaƙiƙai ke zuwa su yi tarayya da yan uwa la'ummai wabnul akhi dan dan dan uwa dan dan dan uwanka kal akhi kamar dan uwanka ne in uba ne bayanan sai ya tsaya makwahin uba shi duk mai cin gado to in bayanan ɗane na tsaya matsayi ne ina fata kun fahimta fi adamil akhiya an rasa dan uwa kan mutu baka da kowa illa dan uwa to dan uwan gana ka ya rige ka mutuwa amma ya badda to dan nan nahi sai ya tsaya matsayin ka dan dan dan uwan ka kenan eh kana shaqiqan dan uwan ya kasance shaqiqi ne aula ibn ko la abi wala yarithu ibn al-akhi lil ummi dan dan dan uwa lil ummi dan uwanka lil ummi wanda uwa ɗaya kun ka hada to danai in yana nan shi yana cin gado ummi to amma ɗanai wala ya rufu baya gado muna tare wal aku lil abawai na ɗan uwa wanda an kada iyaye biyu da shi mi suna ne shaƙiƙi ma dalla ɗan uwa shaƙiƙi ya hajibu al'akha lil abi yana sha makanci ɗan uwa lil abi mun yoshi baya tun kwanaki repetition ne dan uwa shaqiqi wanda an ka hada iyaye biyu da shi uwa da uba to ya hajibul akhal lil abi yana sha makanci dan uwa lil abi wal akhul lil abi shi ko dan uwa lil abi aula ya fi cancanta da gado minim na akhin shaqiqin daga dan dan dan uwa shaqiqi dan uwanka shakiki ya mutu amma ya badda ga dan uwa la'abi wai zama kusa gare ka dan uwanka la'abi ya fi dan dan dan uwa shakiki cancanta shi duk wanda ya zama kusa ga mamaci to shi ya cancanta da cin gado mm to wabna akhin la'abin dan dan dan uwa la'abi ya hajibu amman shi ko yana sha makanci ammi kanin uba kowan uba dan uwan uba shine ammi to in ga dan dan dan uwa abin ga la'abi to ya sha makance ammi ya hajibu amman la'abu wani ya sha makance ammi shaƙiƙi ammin ka ne dan uwan ubanka da shi da ubanka uwarsu guda ubansu guda shi a ammi ammi ammi shaƙiƙi wa amman la'abu wani ammi shaƙiƙi ya hajibu amman la'abin shi ko ya sha makance ammi la'abi wa ammun la'abin shi ko ammi la'abi ya hajibu ya sha makance ibnu ammin la'abawain dan dan ammi shaqiqi wa ibnu ammin la'abawain dan dan ammi shaqiqi ya hajibu ibnu ammin la'abin shi ko ya sha makance dan dan ammi la'abi wa hakaza etc haka dai yakunul aqrabu yana mafi kusanta yana kasancewa aula mafi cancanta da cin duk wanda yafi zama kusa ga mamaci to yafi wanda yafi ya zama na fatar kun fahimta duk wanda ya zama kuto aula shi ya fi cancanta da cin gado wala ya rufe banul akhawati ya'yan ɗiyanka mata jikokinka ya'yan ɗiyanka mata wala ya rufe ba su gado makunna duk yadda sun kasance in maza ne in mata ne jikokinka ɗiyan ɗiyanka mata ba su gado wala banul banati wala ya rufe banul akhawati he a kun kai shu banul akhawati ɗiyan yan uwanka mata yan uwanka mata yannanka da kannanka mata to ɗiyansu ba su gado ma kunna diyya da suka kasan yan uwan nan shaƙiƙai ne ko li'abbai ne to ɗiyansu yan uwanka mata shaƙiƙai ko yan uwanka mata li'abbai in suna nan su suna gado matsayinsu na yan uwanka amma in ba su nan ɗiyansu ba su gado wala banul banati hakan ga ƴaƴa haka hakan ga diyan diyan kamata jikokin kamata madalla wala banatul akhi hakan ga diya mata na dan uwa dan uwanka ba yana gadon ka ba to diya ne mata ba su gado ma kana biyar da dan uwan ya kasance in shiqi ne illa abi ne illa ummi ne shi yana gado amma diya ne mata ba su gado wala banatul ammi hakan ga diya mata na ammi ba su gado kaga gado da ya fi ƙarfi ga maza kenan don me saboda an san maza sun yi takalihi bisa ga mata wala banatul ammi haka ɗiya mata na ammi babanka wan babanka ko ƙanin babanka to ɗiya ne mata ba su gado wala jaddul li ummi hakan ga kaka na gefen uwa kaka namiji na gefen uwa kakanka uban uwarka baya gado amma kakakka uwarka tana gado hmm? to yana yake to saboda mi an ka kiba kaka na gefen uwa amma an ka ba kakanya ta gefen uwa eh madalla saboda ita matsayin uwa take yanzu misali in mace ta mutu tabbaɗa ƙarami wa an ka ce a ba ɗan nan ya rike shi uwarta uwarta za a ba to in babu uwarta fa kaga in ga uwarta kaka sai a ba kaka in babu to sai a diba ɗiyanta sai a ba su su riƙa ɗa dai Allah ayyata halin sanda duk ɗa ana bukatar riƙon ɗa to gehen uwa sai in babu kowa gehen uwa sannan ɗa ka dawa gehen uba don mi saboda gehen uwa sun fi tausan ɗa bisa ga gehen uba gehen uba saboda waɗancan ba su gado shi yasa ba hujjin takaicinka waɗanku abokan gado na sun yi son ka mutu su game da rabonsu da naka an ka ce da annabi musa da annabi haruna uwarsu guda ubansu guda lokacin da annabi musa zai tahiya miƙati gana da ubangiji sai ya bakka lihun bani isra'ila ga annabi haruna samiriyar lalata zuwa ga bautar dama da annabi musa ya dawo dama yana da zuciya ya iskan mu suna bautar dan maraki hankali na ya tashi ya waci da allon ya kamma gemi annabi musa ka kan bari mutane sun ka lalace annabi haruna me annabi haruna ya ce mai eh yabna ummi ya ce ya ɗan ɗan uwata bai ce ɗan ɗan uba ba don an hita wasai gehen uwa bisa ga gehen uba ina fata kun fahimta don haka renun ɗa haƙina na gehen uwa da yawa mutum in ya suke mata sai ya ƙwace yaro sai a bashi can kiyoshi su mai sai kamar bawa shi asibabiyar lalacewar yaro tunda su sun sun ya lalace tunda ba dan suna ba dan duk yadda suka yi da uwa ta sai ta kowa bisa gare shi don haka ga in uwar ba ta yi aure ba to ita ta cancanta da rikon danta in ta yi aure to shikenan sai a ba uwar ta in uwar ta nan in uwar ta ba ta nan duk dai wanda in ya uwar ta nan ko kakarta duk dai gehen uwa dai wanda ka iya rikon yaron na a bar shi gehen uwa yayi a kai shi gehen uba na hata kun fahimta balle matan yanzu da ba su da imani tun daga mace nan ta kai yaro cikin bisashe ta ɗauri tsawon shekara biyu ko dai laihi ya yi a ce har shekara biyu zuciyarta ba ta huce ba ga yaro cikin bisashe ta ɗauri sau guda aka ba shi abinci ga yini ita kuma wata kira abokiyarta sun ka kama yaron sun ka yanke shi ɗanɗan kishiyarta sama kai wasu kuma sun kaɗe bai mai al'aura haka dai to kaga duk irin waɗanda sai ta faru gare ka sannan haka sannan tana faru ga tanan ta faru da zai yawa don haka ba abin mu kiyo shi rikon ɗa in uwa ta ta rasu ko kun rabu da ita to a kai shi gehen uwa ta dai can aka rikon yaro don sun yi tausayi to ina yake to ina ina yake sai dai in akwai dalilin da zai sa ba a bari gehen uwa kila gehen uwa ta gidan nan shi'a su kai kada kana kai yaron kai tashi da aƙida shi'a ko 'yan ɗariƙa ne ko kuma akwai wani mahaukaci mai bugu cikin gidan nan ko unguwa kana gudun ya kashe maɗa to irin su kasa ɗai su ɗai an dalilin na ko gidan babu tarbiyya da yadda gidan yake to kaga shi ko yaro duk inda ya tashi sai dai gyaran allah in bai tashi da halin inda ya tashi to irinsu irinsu dai ɗaya daluluwa na shari'a ka sa a kwace yaro daga gidan wata in ba haka ba dangin wasu wadda haƙƙin renon yaro to Allah ya shirya da mu bai na yake eh ina yake eh wala jaddun li'ummin yana wani wuri ehe to na gane shi to ina yake wala ya rufe banul akhawati diya mata na yan uwanka mata diyan yan uwanka mata ba su gado ma kunna duk yadda yan uwan sun haka kasance duk yadda diyan sun haka kasance duk yadda yan uwan matan sun haka shaki kai ne ko le ubbai ko le ummai wala banul banati haka diyan ƴaƴanka mata ba su gado wala banatul akhi haka diya mata na dan uwanka ba su gado ma kana duk yadda dan uwan ya kasance shakiki ne dan uwan ko la'abi ko la'ummi to diya ne mata ba su gado wala banatul ammi hakan ga diya mata na amminka wan babanka ko kanin babanka to diya ne mata ba su gado wala jaddul la'ummi hakan ga kaka na gefen uwa uban uwarka baya gado wala ammun hakan ga ammi aku abika dan uwan babanka li ummihi na gefen uwa dan uwan babanka li ammin babanka eh wala ammun hakan ga ammi aku abika dan uwan babanka li ummihi na gefen uwa dan uwan babanka li ummi ba ammin ka bane madalla dan uwan babanka li ummi shi ma baya gado wala ya rufe abdun bawa bai gadon mai gida nai sai in babu kowa eh dan uwan babanka mi suna ne da hausa mi suna ne da larabci eh mi suna nai a to shi ne an ka ce to ammi wane ammi sai an ka yi bayani dan uwan babanka li ummin babanka dan uwa li ummi na mahaifinka ba amminka ba ne duk wanda a gehen babanka shi a ammi eh to dan uwan babanka ne na gefen uwa shi kenan to mu dahi kasar rikici ga abin wala ya rufe abdun bawa bai gadon mai gida nai sai in babu kowa babu kowa cikin magada da akai dukiya bai tilmali sai bawa ya gade shi muna tare wa man fihi baqiyatu riqin hakan ga duk wanda kingin bauta an yanta sashe bai yi da yantuwa ba kaman mudabbari bawan da mai gida ne ya mai an ta hurrun an duburin min ne kaman mukatabi an ɗora mai fansa kawo dubu ɗari wata duha kawo dubu goma ya fara biya ya ba da na wata uku dubu talatin ba saura saba'in ba to kaga har yanzu dai mukatabi in naira goma na rage har yanzu yana nan ba sai ya biya gaba ɗaya sannan ya to ya ce wala man fihi baki ya turikin hakan ga duk wanda kingin bauta yake ciki nai shi ma baya gado wala ya rufin musulmul kafir musulmi bai gadon kafiri walal kafirul muslimi hakan ga kafiri bai gadon musulmi ɗayan mutu shi musulmi ne amma uba ne kafiri sai dai aka yi dukiya betul mali hakan ga ubayan mutu kahiri ɗa ne musulmi to ba shan da inda an ka samu ikhtilafin dinaini to babu babu gado walam na akhin li ummi hakan ga dan dan dan uwa li ummi dan uwanka li ummi dan uwanka na gefen uwa to ɗanai baya gado wala jaddul ummi hakan ga kaka na gefen uwa maimaitawa na ya kai kakanka uban uwarka baya gado wala ummu abil ummi hakan ga uwar uban uwa wane ne uban uwa kaka to uwa tai mutsayi shi ta har yanzu bata mutu ba ta zan mai yago wala ta rufe ummu abil abi hakan ga uwar uban uba kaka da gefen uba shi ma uwa ce ba ta gado ma'awala da ha'in ɗanta na nan kakan mamaci abil mai yi ta uban mamaci to uban mamaci wala ta rufe ikhwatun li'ummin yan uwa li'ummai ba su gado ma aljanna tare da kaka lil'abi na gefen uba shi ma wanga maimaita na yayo shi baya in ga kaka uban uba to yan uwa ummai ba su gado wala ma alwalad hakan ga yan uwa ummai ba su gado tare da da wa waladul walad ko jika zakaran kana dan ko jika namiji ya kasance zakaran kana alwaladu dan namiji ya kasance au unsa ko mace in dai ga da to kaka baya gado wala mirasa lil ikhwati lil ikhwati babu gado ga yan uwa ko wadanne iri ne yan shakikai ne illa abbai ne illa ummai ne ma al'abi tare da uba ma kanu duk yadda yan uwan sun ha kasance in shakikai illa abbai illa ummai in da dai ga uba to yan uwa sai dai su yi kuka sun rasa dan uwa amma uba ya sha makance su tunda da ma sababbiya uba sun kasadu da mamacin ko to wala ya rufe ammun ammi dan uwan uba shine ammi wan uba ko kanin uba baya gado ma aljaddi tare da kaka in ga kaka to kaka ya sha don kaka matsayin wa zai tsayawa matsayin uba to kaga uba kuma ga uba kaga ammi bai gado walabnu akhin hakan ga dan dan dan uwa baya gado ma aljaddi tare da kaka shi ma dan dan dan uwa in ga kaka tunda dan dan dan uwa matsayin wa ya tsaya matsayin uba ne dan uwan mamaci shi ko kaka matsayin wa matsayin uban mamaci da dan uwan mamaci da uban mamaci wa adda gado uba ma dalla don haka dan dan ammi dan dan dan uwa bai gado tare da kaka wala yarfu qatilul amdu wanda ya kashe magadinsa waliyinsa kashin ganganci to baya gado min malin daga dukiyar da shi mamacin ya bari wala da haka bai gadon diya za a biya diya baya cin gadon dukiyar da wanda ya kashe ya bari haka bai cin diya wala ya rufe katulul khata'i shi ku wanda ya kashe magadansa kisa na kuskure baya gado min diyati daga diya wai rufe min almali amma yana gadon dukiya wanda ya kisan kuskure to ina jin sai mu tsaya nan to ma'adalla hadda yayi